بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله يوم منا هدو قوة ترى كو ألف دبو بيو دبو مشابير mun sake dawowa don ci gaba da karatu littafin nan mai albarka كتاب الزهد والوصية wanda idan ba a manta ba a zaman da ya gabata mun kammala da harful ha'i yau kuma bi mashi'atillahi tabaraka ta'ala za mu shiga harful kha kuma as usually za mu karanta kafin nan sai mu fassara bismillahir rahmanir rahim harful kha'i wa in safaita aw khalalta khillan وإن صافيت أو خاللت حلا وإن صافيت أو خاللت خلا وإن صافيت أو خاللت حلا فتعتم من يميل عن الشراخ فتعتم من يميل عن الشراك فتعتم من يميل عن الشراخ فتعتم من يميل عن الشراك وإن تر فيه آثار الرشاد وإن تر فيه آثار الرشاد وإن تر فيه آثار الرشاد وإن تر فيه آثار الرشاد ففي الرحمن فاجعل من تؤاخي ففي الرحمن فاجعل من تعالي ففي الرحمن فاجعل من تؤاخي ففي الرحمن فاجعل من تعالي ولا تعدل بتقوى الله شيئا ولا تعدل بتقوى الله شيئا ولا تعدل بتقوى الله شيئا ولا تعدل بتقوى الله شيئا وذر إتباع أصحاب السياخ ولا تعدل
وذر إتباع أصحاب السياخ ولا إتباع أصحاب السياق عليك بسنة في كل حال عليك بسنة في كل حال ودع عنك الملالة والتراخي ودع عنك ملالة والتراخي عليك بسنة في كل حال عليك بسنة في كل حال ودع عنك الملالة والتراخي ودع عنك الملالة والتراخي ودع عنك الملالة والتراخي ودع عنك الملالة والتراخي فكيف تنال في الدنيا سرورا فكيف تنال في الدنيا سرورا فكيف تنال في الدنيا سرورا فكيف تنال في الدنيا سرورا متى تمرض تطفطفك الفراخ متى تمرض تحقق بالكلام
متى تمرض تطفطفك الفراخ متى تمرض تحقق بالكلام
ya ne ne ka yau kawo baka da titi kai kaɗai kana ta
متى تمرض تطففك الفراخ متى تمرت تفكيرك الفراق
a'a duk kan an tana ne to alhamdulillah yace harful kha'i ma'ana harafi da ke farawa wato baituka kai an gi alam ko hoggo guda misali ke huji baituka ne wannan zubin baituka ne wacce wa'inda suke karewa da kha'un yace wa in safaita aw khalalta khillan fata'tim man yabidu an shurahi in ba ku manta ba wannan littafi tun farkonsa abin da ya bude da shi yace kitabun فيه أشعار تجلي عن عن الذهن الصبي رسوخ شيء وإن الثناء مواعظه يزيل عن القلب المغفل كل رين يوالي قولها نسقا ووعظا كو وإنذارا بنظم كاللجين كو يوالي قولها نسقا ووعظا وأذيكو أقول وأذي أتجيب وإنذارا أقول قرقدية تيجو بنظم كاللجين أها وتهديدا أقول طورة تروى وتمثيلا أقول بقى مثالي وزجرا أقول من سعوة تروى وتذكيرا أقول وأزمة وأي لجاج علي بن الحسين ko abubuwa guda nawa shida to haka ga ga daga ciki wannan wa'azantarwa ne zai ba mun yi tsortarwa ma mun taba ga ai a baya ko wa tudmar bi zuhudi bila firashi wa yaghlu ba'l ihsika bit turasi kai kanka ka san menene tsortarwa ne ko to wannan na yau kuma kaga wa'azi ne wa'azi ne yace wa in safaita أو خاللت خلا فتعتم من يميل عن الشراك gaskiya a sa hankali a wannan baituka da ke wa in safaita idan za ka yi abota ka shirya za ka yi aboki kana so ka yi samu aboki na hulɗa au halalta hillan ko kana son kai badaɗantaka da wani badaɗe ma'ana abota na udda ud kenan ko shine badaɗantaka ai badaɗe ɗan lele wadda abokanai ma shi yafi kowa kusa da kai in kana so ka yi wannan ina da yan gane wurin kam wani safaita au halalta fillan in kana so ka yi abota ko kana so ka yi badaɗantaka da wani badaɗi killar ɗin kenan to fatatim ka kame da yin abotan abokantaka ko badaɗantaka sakewa mutum mutumin da ya zama badaɗinka amma ya zama manyan milo an shurafi yana karkata zuwa ga yarunta mashaku ta jamu mana so ba ku eh, on mubashaku wato on matsofishan an gane bayani yarunta ba yana nufin yaro ne mai yarunta ba yaro ka ma yaro ne haka aka ce a sabbin sabbin walau kana nabiyan kai ko kuma walau kana waliyan kai wasu suke cewa ko ko wali yaro zai zama sai a yaro dai kam lokacin da yake yaro dai kam yaro duk abin da zai zama lokacin da yake yaro dai yaro ne to amma ko wanda zai shekaru sai ka ganshi da yaro ta ha da Allah ko da yake don ka ga yaro da yaro suna kokowa sai yaya akwai wani abu mamaki
abun da dama ya kamata a gani ne in ba gani ba sai a gode wa Allah a ce oh yaro mai halin manya
amma abin yayi wannan kam halinsa ne
to sai ka je kai abokantaka da mai yarunta ne shura a dubi kalmar nan da kyau mun taba fassara mai kama da ita
in kuna tunawa
a ina muka fara harafin farko a diwani sarul kalbi a wani gari ne ko a nan kai ba ko da ke duk ma ba a garin kuma bane a wani gari muka fara harafin farko kuna iya tunawa maulidin da muka fara yi na aure na manta amma dai a maulidin farko ne harafin akwai funsara am anna rakibiya yammama mawatsina khairan nasi khairan nasi lisayri sammama garin baka gunu okay to
da aka yi wula
to wurin lawal da sai aka fara da aka yi na a to wurin lawal ne kenan
akwai funsara ne am anna rakibiya yammama mawatin mawatin khairan khairin nasi lisayri sammama a cikin harafin ne akwai wani harafin da baiti da muka karanta shekul islami wa ta'ala filanani maulana shekh ibrahim ya sai yake cewa yake gaya wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yake gaban raukansa yake ce masa ataituka sharhan thumma kalan wa innani ataituka shaykhan la yazalu mutayyama kun tuna ataituka sharhan yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin an tsufa yace ya rasulullahi na zo maka tun ina yaro matashi ثم كهلا لوكتين da nake gwarzo na zo maka ya rasulullahi wa innani ataituka shaykhan alhali ni yau kuma gani na zo maka ina tsofo
la yazalu mutayyama amma dai ba na gushewa kullum ina cikin imaucewa cikin ina cikin imaucewa cikin kaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to haga marhala uku nan duka ba yanayin da shehu bai zuwa manzon Allah sharhu ataituka sharhan kaga ina goma ina saurayi yawo karami saurayi to amma sharkan sharku yawo kamar saurayi haka amma in aka ce shura to yarunta kenan nan ce bacci to ai daban ne da bacci wani bacci ne wata bacci akwai yaron da bai yarunta saboda me saboda maulan mu shehi radiyallahu anhu akwai karatun da ya bada duniya ya kamata a rubuta a ajiye wa yan baya kar ya zama ya tafi aka duk wanda suka dauki wannan karatu eh, to lalle lalle za su wa'astu na nufin maulan mu lisanul faidati maulana shekh tahir usman bauchi kuna ji kullum yadda yake cewa aiko in an haifi yaro shekara bakwai din farkonsa bini ne biri ne kawai abin da ya raba shi da biri kawai bayi da bindi sannan babu gashi a jikinsa kawai amma halin biri ne da shi kana dan barinsa za ka ga in dai ka dan kauce musamman ya fara kitir kitir din nan to zai haɗo gishiri da shuga ya kwaba kunu da miya zai kwaba duk abin da ba a haɗa zai haɗa babansa ka san halin biri da mabarna ko to shi zai ta yi duk abin da ba a hada zai hada shi ba ruwansa so kawai dai wasa da kuma barna shi ya ce amma in tun daga halin birin nan aka danka shi hannun masu tarbiyya malamai ai kuna ji kullum yana faɗi to daga nan fa sai a raba shi da wannan halin biri tun kan halin karin ma ya zo bakon farko shine halin biri to tun a wannan yanayin sai a a raba shi da wannan hali tun kan halin shi menene kare ya zo to in kuma ba aka yi garaje ba a raba shi da halin biri ba idan ya dublin wa'annan shekaru
which is 40 years kenan old ko in ya zama haka to sai halin kare ya shigo amma in an raba shi tun daga farko farko aka danka shi hannun masu tarbiyyantar da shi kuka sa ido da ku da masu tarbiyyantarwa in ya dawo gida a samar ido zo mai kuka yi a makaranta in ya san ana mai haka to zai rika mai da hankali in ya san kullum in ya dawo sai an tambaye shi me aka yi to ba zai wasa ba in an je makarantar zai mai da hankali saboda me kila in an tambaye shi din ba wa barin sa haka kawai ake yi ba da ba tsoho ya sayi dan ɗakin sweet ka san sai da siyasa kana so ka sai ta yaronka ka sai dan ɗakin sweet ɗinka ba haka yadda ga inda yake ba saboda kar ya koyi sata kuma ko baka nan ka ga olin yayi a akwai wannan wani wani wani uban shi din kansa bai da seti alquran zai kira ka yanzu ya kira yaro zo waru sai sai ya dauka ka sai ya bashi to ya ga inda kake ayyawa ai daga nan kuma ka fadi warwa ka zama bababan sa ba kenan kun zama daidai a ba zai zaka ce mai joda do zauna nan jirani sai ka shiga daki bai sama kasa ina ne sai Allah sai ga kai ka fito da sweet ka san shi kuma a duniya dare suwit din nan kwaya ɗaya fi masa motar ka to naka ne kai ka damu da shi shi wannan ya fi mai sa ya ji test din nan a ya fi mai aiki shi ya sa yanzu shi abun da kai kake gani shirme har za ka ko a jikinka ko damuwa da shi baka yi to ya fi mai wancan din naka din mai daraja wanda har shi ne ma rufin asirin ku su ɗin in kana da shi da yana da babba ne ma yana da hankali to kaga wannan dan suwit din in ya san in ya dawo kullum an tambaye shi in ya faɗa zai samu suwit haba ai tsayawa zai yi kafa malami ido e ofo fa e ofo da hankali zai kokarin capturing knowledge da ake bashi in ya dawo ya san zai samu suwit kadai ba malam amma yana girma kana da kar ya tsaya a shi kawai daga shekara biyu uku hudu biyar yawa a sweet to in dan abin nan to sai a dan ƙara hannu in so sai ka sayo dan katon na biskit kuma sai ya haye badin sweet ka haka haka haka ana tafiya babin sweet biskit biskit biskit din ma hawa hawa har iya rika haurawa ne har ya kai babin naira biyar in ya baka hadda ka ji ta zauna za a ba shi biyar to wallahi da haka da haka sai ka saye shi kawai shikenan sai ka ga yaro ya tara karatu na ban mamaki da wannan dan rudin nakan da kake da kake ganin ba komai ba kai ba komai bane a wurin ka naira biyar don ka cire ka bashi kullum ba sai kai ta bashi ba har har ya haddace qur'ani ba za ka gaji ba zai biyar biyar biyar ne so duk wanda aka yi wa haka to insha Allah kan ya kai shekarun goma sha hudu din da halin kare zai shigo to insha Allah ya rabu da ba halin biri sannan ya zo lokacin da halin kare zai shigo halin karen ba zai samu yadda zai shiga ba an riga an shagaltar da shi da wani abun da ba yadda halin karen zai shiga to amma in kai garaje halin biri bai fita ba ɗanka shi ba abin da ya sani kawai gari ya waye ya tarki tuwonsa abin da ya samu nau'in abincin duk da ya samu sai tafi a sa abinsa ya taɓar nan ita halin biri in kamar yadda shi yake faɗi in sha hudu ya zo kuma sai halin kare an san halin kare kuma yawon banza ko da faɗa yaro ɗan shekara sha hudu in dai ɗan halin karen ne an jima kaɗan za a ga ya tada faɗa da wani kitir kitir kaga ana kokowa dambe sai ka ji daya sa ihu a yayin da suke sa manya mafaɗa kenan za ka ji sun kaurar da iyayensu mafaɗa ɗaya fasa ɗaya wani wuri hayyar hayyar to wannan kenan yawon banza ina ka fito ka fena sa ido ya fito har wata anguwa ya gama masifa ya dawo da gudu in an fi ƙarfinsa to haka dai kowa ya san wannan halin ne to in wallahi wallahi kai ba kai wa yaron gata ba ka bin zan faɗi wani magana saboda babin karatu ne biyo da mu akwai wani dattijo ya zo ya samu ya samu kai baban ɗaya ne ba daga cikin kunnan da kuke zaune na tuna ai zai samu mahaifinmu ina zaune ina karatu a kofar gida ina jin su to dama abokanin wasa ne haka zai ce to yaron ka ya faɗi wani su maganganu guda biyu a wurin tafsiri bara ce amma dukkansu babu wanda ban gani ba a ƙasa ba ni yanzu a ɗayan na zo in ba ka ne na farko ya ce idan an zo an nemi ka ba da ma'ana magana labarin mutum ko za a yi aure ne ko wani abu ne aka jinci yalin mutum kar ka ɓoye ka faɗa ka faɗa to kar ka ɓoye in ka ɓoye shari'a ba ta yarda ba in kana tunawa akwai lokacin da muke yawon kasuwa bayan dutse ke yake gaya malam namu an zo wane wane ya kira sunan wani wayansu suna so su ba shi jari bai ƙarfin gaske aka zo aka tambaye kowa da kowa a layin mu ya iya faɗi gaskiya ni da aka zabe ni karatu ya zo daidai da wancan abu ne na suna ce kawai daidai na faɗi ta ne suna ita wani dai ba wanda ya kai shi kusa da ni makwabci na ne gani gashi amma halin sa yadda yake in shi kuke nema idan na kauce na na ce bari in zo nan idan na dawo na lura da banga ko wani baho ko wani kwalla ko wani ba a sayar ba to lokacin da za a naɗe kaya sai cewa ne ina kuɗin kwalla sai ta ab sai ɗauka kirga kirga ya bani ina kuɗin baho ko kaza ko risho ko ab sai kirga kirga ya bani na manta ne nace in na ankara kuma ban tambaya ba to ya wuce na ankara babu kaza je in ban tambaya ba dai to shikenan kwalla ya tafi ko ko ba ya tafi ko kuma kuma menene dai in dai ba wai na tambaya in na tambaya kan za a dawo da shi amma in ban tambaya ba ya tafi to wannan shine halin wani to sai ba haka ne da shi kenan shi kenan magana ta ta ruwa kawai har ana shirye shirye an sa rana an gama komai da za a ba shi jari wancan mai kuɗi ya sai ya fasa ce to yanzu na yi daidai an can lokacin kun tuna ka tuna yake daidai na yi daidai yake ka yi daidai na biyu akwai wani maganganun da ya yi a kan yara ka za ka za ka za ka ya yi maganganun ya maimaita inda na tuna a bana banan nan ne babu da ce to a da an wannan muna jin haushin ka da su gawa da wani haushin ka muke ji ka takura wa yaro ka hada shi saka yara suna fodewa suna yin abin da suka da ba da kaga yayi ko nan nan ka biyo shi ka ta ka ji ka harba shi to amma yanzu na zo ne ba ka hakuri ina jin su ya dauka bana alaji za zo ba ka hakuri ka yafe bana ni kam dai na yau yanzu gaskiya mun mun yi mun yi magana kada kai ka takura mutum ka hada shi sakar bai da ba da ba ka za ka da waye waye duk muna zagin ka muna jin haushin ka lokacin da yaron yake yi wai kaza kaza kaza kaza kaza to ina tunawa bayan sallan nan bayan tafsirin nan yazo yazo ba wani ɗaya daga cikin mutum kuma abun mamaki amma kar address din yayi yawa sosai kuma har kowa ya dago kuma waye ne to in za ka yi abota dai a tabbace yan uwa mai littafi yake fatatin man yabidu an shura kai fatatin ka kame man yamilu da wadda yake karkata an shirate an din nan ga wani karatu fa'ida mai ma'anar ila ne da haka akwai man an mai ma'anar ila akwai haruffa da yawa wanda in ka gansu a wani wurin ga su su ne suke rubuce amma ma'anar kaza ne suke da shi ba su ba yanzu misali zan muku farko farkon suratu Ali Imrana yawwa ga misali farkon suratu Ali Imrana ayan ta Allah ya ce fa kaifa idza jama'nahum liyawmin la rayba fihi
yuwaffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun don ba ka san wannan ka'idodin ba
sai ka rude Allah ce ba kai fa idza jama'na ya ta ga lamarin ya Rasulullah ranan da za mu tara mutane gaba daya liyaumin kaga li din nan bai ma'anar fi ne liyaumin din nan ma'anar sa fi fi yaumin a cikin wata rana ba don wata rana ba a'a in ka ce liyaumin kan kaga don wata rana a'a fi yaumin ne ma'anar sa fi yaumin kamar nan an shurafi ai ila shurafi mai karkata zuwa ga zuwa ga zuwa ga yarunta to karka yadda kai abokantaka da shi me yasa aka fari haka ne in ya zama ba wanda aka karkatar da aka raba shi da halin biri ba kuma halin kare ya zo ya hagu kaga hali biyu kenan zai aiki biyu aikin biri da aikin kare yawon banza da faɗa masifa ga kuma ɓarna ko to idan aka ƙi ba a tarbiyantar da shi ba dama hanya ta shiga ɗaki ai tunda aka bar shi da halin biri har harin kare ya zo kam kada ya inda za a je za a je inda to halin jaki ne zai shigo kamar yadda shehi yake faɗi kullum halin jaki sai yace dama mun san halin jaki kuma nuna ƙarfi da ihu banza haka kawai mutu ya korma ihu sit down ana zaman lafiya ba da wani mutumin kirki ba Allah ya dan zane ya faɗi maimakon aji a taimake shi sai banza ihu to halin jaki kenan da neman mata yawon iskanci da nuna haka ne wauta da sauransu to wannan shine mutum zai zai zama in ba wai an taimake shi an tarbiyyantar da shi ba don haka dai a takaice in za ka yi abota ne ni wadda bai da irin wannan ɗabi'a komin shekaru mutum zai iya yarunta daga in ka abokantaka da wawa wawa bacca ga bacca ku a yi tun ai a yi tun ai to hai cái lúc không đến gì gọi cái cái
Allah ya ka juna
so kun san ita na yin abokantaka da irinsu in a cikin abokanai ka akwai mai yarunta ko sauran masu mutunci ne wata rana za ka gwammace kiɗa da karatu domin za a zo a haɗu wurin mutanen da kake jin kunyansu ko surakanenka ko in sun mutane masu mutunci a idonka kawai zai kama ka da kokowa Allah sai ka rawa kawai duro mai ruwansa kai kai kai abota da shi shi ba ruwansa shi iya hankalinsa kenan shi yasa yace wato wallahi ka kame iyakan nan da abota da mai yarunta don zai ba yarunta cikin mutane da kake da kunya su kake jin nauyin su ko kuma ka tsaya ka karkata ka ba da labari da gari ya zaki cikin jama'an da kake jin kunya ka rasa inda zaka shiga kuma saboda ba su ya ko mari har kwala ko adibo ka san mutum ka in mai hankali ne ba mai yarumtan ba ko ƙaryar kai ai zai sanya zai yi in yana in dai ba ido amma mu ba ta ƙarya kake ƙarya kake sai ya sa shadda ma to shi ya sa kaga wannan baitin a mai da hankali kwarai da gaske dawo ni so birabe da bashaku bashaku to ka san yadda za ka yi ka zane in ya ma tun ko ku kada in ya ma wata ka ce wani kul ba na sun irin wannan abu ka taka bar beke daga kai sai shi ma to ka san daga kai shi sai shi ma in ka mai in ya ma ya san kana wannan din sa to in kun shiga jama'a to tarku aula kenan ko it will be better a wurin sa da yayi avoiding abin da ya ma shi daga kai sai shi to amma ya kai abokan taka da shi kawai don in sunansa mai yaruntar ne so sai ya yi ma duk yadda za ka yi alkuran sai ka je kun je wurin waɗanda misali ka ɗauke shi kana ganin shi ne abokin ka je hira wurin yarinya za ka nemi aure tana ganin mutuncinka ka san suna ganin mutuncin mai neman su da sauran kai sai je kama ka da koko a gaban ta kace "Ah, kai wallan kai annan gamban da wallan eh shikenan sai karar ma ka je ka aikata jawa yaron ne zan mai yaron ne zan zan tsaya da shi ina sai a juya ma baya kai ka je da shi to shine dai maganan da yake kumshi a nan sai a mai da hankali duk wanda ya kasan yana da wannan to ka kai masa kai skipping nashi a cikin abokanenka a a zan skipping ko eh yawa in- ko kuma kawai dai kai pushing nashi ma kawai out haka shi kai fakin nashi kawai kuma ka dau mataki sosai in baka dau mataki ba haka kawai ma'ana ka daina dan zuwa wurin da ko ne abu baka zare mai ido ka nuna mar kar ya kuskure ma shirme a wurin a wurin riba wallahi tallahi in dai yana ji shi a matsayin abokin ka ne wata rana sai ya kunyata wannan kawai ma karka yi kai din karka yi yarunta karka hada kai da masu yi salake boto wani goddo kame ɗino gaɗa iri majum a wayri ngo- goɗɗo to ñande poto ɗo a jangangaji gare ala jode irin wanda sun yi ma sha'an nan a yarunta lokacin secondary school ya girma ba da yaransa ina tunawa lokacin da muke din kasuwa irin kasuwan ƙauyen nan kawai ana zaune wallahi tangalan gonga kawai yari eh so ya bada maudo babban mai mai ha- mai kasuwan su suna zaune ne irin shi ma hada hada iyalin sa da yayansa wallahi ne gari gonga tare mu kawai idarlu billahi lillahi ka ina nan an yi abun kunya ka a kasuwar nan da yawa fa wabin layi da zai zewa har kuma wani lokacin ya kame ya canje wancan duk ɗabi'an da aka sani na gariya ya ne kawai da da yau na mafi ba kawai kai ai mutane ma sai ka gama sun fi shi shi jin kunya ya sa yan jamfofin da yar hular da tubarkalla to kasan kowa wanda da bai san ya aka yi a baya ma ya san dai banza ba za ta sa wannan nan ta zo ta yi masa wannan aiki ba
Wanda kisa yin kullum zai oh na tuna shi ma na tuna a kasuwa tsakiyar kasuwa shi ma wani lim- tsohon liman ne ma ko liman ne na izala eh kawai a cikin kasuwa ba ba kawai sai kan kama shi na tuna rana zai kano shi haka yau ne zai fito ba shi shagar kuma zai ba ba jama'a ta dariya to kaga wannan wannan yarutan da kai ne kai ma kira kai ne shine kana da sauran gyauron abokanin sun zo ta dauka har yau ba haka ne za ka kar ma kai kuma kar kai aboki da mai shi yasa wato ina ba ku shawari ku matasa ne masu zuwa jami'o'i da za da akwai aiwayin da muka yi karatu da su irin su mara ra'is yan ajin mu da su akwai mutane ne da muka yi karatu da su in ka tambaye su za su baka mamaki za ka yi matukar mamaki kai ga ma yan angon mu wani kam suna gaya wa mutane eh, irin halin da muka zauna kuma wallahi ya fi mini har na zau har na yi zaman cikin jami'a shekara hudu har na fita rana ɗaya ne wanda zai hana ni rantsewa gaisuwa ban taɓa yi da wata wace ba a yan cikin jami'a sai sau ɗaya ra gaisuwa nan ma eh, lafiya alhamdulillah shi kenan an gama wanda ya kama har buɗe bayan da muka yi abokin mu ne sun fara zancen aure da ita na zo yana karatu abinci ya zo ya same ni ta zo ta wuce to sun kulla maganan aure da shi wani alkali ne ina nan dan gombe kawai ta gai- ta- ta gaishe shi kawai sai ta daga min gaisuwa in ce lafiya alhamdulillah shikenan to magana ya kare wannan shi zai hana ni rantsuwa kenan har na gama saboda babu ko gara- garaje ba- bara ma ki fara yin garaje ba ma ki ce ma kin mun taba gaisawa ma belle kin in kin ganni a hanya ki ce min sannuwa me ya da ki da ni ba wani sannuwa da ya da ki kun ce da ni so in kai garaje ka rika hulɗa da irin su wata rana aka aka gwamnati kiɗa da karatu wallahi baka san ina za a haɗu ba to ka kabe kuma ka yi don Allah wa in safaita in za ka yi abota au halalta hillan ko za ka yi badadantaka da wani badade to fa ta'tim ka kame fa man yamilu ga wanda yake karkata an shurati ai zuwa ga yarda وإن ترى فيه آثار الرشاد وإن ترى فيه آثار الرشاد ففي الرحمن فجعل من تؤاخيه وإن ترى فيه آثار الرشاد إذا كذا alamu na shari'a tattare da shi fihi a cikinsa shi bawan Allah wanda za ka yi abokantaka da shi din kenan in kaga alamu ma'ana bigire sign ko ko symptoms na alaman shiriya tattare da mutum to ba wai kawai don wani abu za ka yi abokantakan da shi ba a'a man tu akhi wannan da za ka yan uwantaka abokantaka da shi to fa fir rahmani fa'al ka sanya abokantakan naka tsakaninka da shi dan Allah la lid dunya la li hutami dunya ba don duniya ba ba don abun cikin duniya ba kawa ko kayan alatu na cikin duniya samun abin duniya kawai kai ta kutsawa kai dai sai kai abokantaka da ɗan gidan mai kuɗi fa fir rahmani fa ja'al man tu akhi kar ana manta da wannan baitukan fa a kiyaye shi kowane lokaci kar ka yarda kai abokantaka da wani mai don duniya don kawai kaga shi yana da canji a'a sai dai in dama tun bai da canjin kuna tare har ya canji amma wai yana don yana da canji kai ta kutsawa kai dai sai ka san shi sai ya san ka dai saboda kana samu eh, nan busa ka on and on time to time to ya- nan gurin ake cewa ah, gashi nan ma sama iya gaya ma ko ij'al ukuwat ukuwataka lillahi la lidunya ko wala lil jahi wala lin nafsik kar ka sanya abokantaka kai abota da wani don duniya ko don samun daraja a wurinsa kana abokantaka da kai ma don ka samu daraja A wani ai mutum ne mai daraja a gari in na abokantaka da shi ne ma ai an san ni abokinsa ne ai na samu daraja jahu ke eh man kai karan kanka ma kar kai abokantaka don kai da shi don Allah kawai ففي الرحمن فاجعل من تعافي وان كان في اثار الرشاد ان كان alamun shirya tare da mutum an yarda kai abokantaka da shi amma fa don Allah mu wuce shi ya gano wa in tara in kaga fihi a cikin sa asarar rashadi alama na shirya tattare da shi bawan Allah ne salihi ko to fa fir rahmani faj'al man tu'akhi wanda duk za ka yi ɗan uwantaka abokantaka da shi ka yi dan Allah me yasa ne aka faɗi haka saboda hadisin bukhari ko wanda ya riwaita cewa sab'atu yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai da Allah ke inutar da su ina alarshi ranar da ba wata inuwa sai ina a cikin su akwai almutahabbani fillahi masoyayya abokantaka saboda wa Allah shi yasa yake maka fir rahmani faji almantu akhi wa'annan su suna cikin wa'annan da za a saka a inuwan al'arshi ba san ma me ake yi ba a filin tashin duniya na tashin hankali da balbalin bala'in nan daga sai an gama kawai a ce to bismillah mala'iku suna musu kakaci suna taka musu baya suna musu kirari har aljanna ba san ma duk rikicin da ake ciki ba to shi yasa aka ce fat almantu afi fafir rahman wala ta'dil bi taqwallahi shay'an wa dhar itba'a ashabi siyaqi wala ta'dil bi taqwallahi shay'an ya kai bawan Allah kar ka yarda ka daidaita tsoron Allah da komai ka ji a ranka tsoron Allah ya fi komai kar ka yarda ka daidaita shi da wani abu haka nan mai tsoron Allah ba kenan duk dai karatun zai baka cewa karka yadda ka gwada shi da kowa in dai bai tsoron Allah don shine karshen girma a wurin Allah inna akramakum inda Allah atqakum shi kuma tsoron Allah shi yake bada duk abin da ake nema malam mulamu shaykhul islam da sa'adat al-anani ya tabbatar da wannan a cikin tafsirin sa na karanta duk abin nema malam tsoron Allah zai baka shi in duniya ne ta ma kullin tomtom ka rasa gaba ka rasa baya na ce in ta taƙullaha la ila ila menene ayoyin suratul suratul talaqi din nan wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa duk yaji tsoron Allah to Allah zai mai mafita a cikin duk irin kuncin da ya shiga mafita za ka yi samu a rayuwa mafita sannan ka ji tsoron Allah wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu Allah zai na arzuta ka ta inda ba ka tsammani in kuma wahalar rayuwa ka shiga wahala ta rayuwa Allah ta wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai na sanya masa sauki a cikin dukkan lamuransa kai ko miyagun ayyuka ne suka ma yawa sako kenan ko in ka ji tsoron Allah duk sai a share su kawai wa bai ta illa menene yukaffir anhu min sayyi'ati ko wa yu'azzim lahu ajran haka Allah zai kankare ma dukkan miyagun ayyukanka in ka ji tsoron Allah haka nan in kana neman gane gaskiya a koyaushe in an faɗi magana in dai ƙarya ce ka gane in kuma gaskiya ce ka gane to ka ji tsoron Allah ka gani Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan duk lokacin da kuka ji tsoron Allah to Allah zai ba ku ma'auni ka zuciyarka za Allah zai sa ma ma'auni na gane raba tsakanin ƙarya da gaskiya ya ji Allah kuma furqanan bawan Allah ba kuɗi ko mafita ko sauƙi a lamari ko an kare zunubi ko kuma gane ƙarya da gaskiya ba ba ma shi ba ilimi kansa wadda da shi ake samun tsoron Allah ilimin kansa baya samuwa sai an ji tsoron Allah Allah ce wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bi kulli shay'in alim ku ji tsoron Allah in ku ji tsoron Allah Allah da kanshi zai ba ku ilimi da duni ba wani malami ba wa yu'allimukumullahu Allah ce da sharadin an ji tsoron Allah tsoron Allah kuma masu ilimi da ilimi ake samun sa ko shi kuma yana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kuma karshen lamarin tsoron Allah kolin karshen sa aljanna wa tilka aljannati allati nuridu min ibadina man kana ne taqiyan wannan aljanna muna gadarwa bayan mu ne a cikin su wanda ya ji tsoron mu shi muke gadarwa ya zama ya gaje ta da haka shi yasa yake ce maka bawan Allah wala ta'dil bi taqwallahi shay'an kar ka yadda ka gwada ka daidaita tsoron Allah da wani abu shi yasa ba dai kirari wa aljanna tan suratu albayyina lam yabgo lam yakun allazina kafaru can karshen tace innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bari'a jazaohum عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه wannan duk kirari da aka yi wa aljanna din nan ga yadda take ga yadda take zalika kamun aljanna nan liman khashiya rabbahu ga fa wanda ji tsoron ubangijin sa ne da haka ne yace ma wala ta adil bi taqwallahi shay'an kar ka gwada wato wani abu ka daidaita shi da tsoron Allah tunda ya ma wannan wa'azin yace wa zar ittiba'a ashabi siyasa ka bar bin wato rafkananu gafalallu suwa kaman suwa yanzu kana matashinka sai ka ga wani katon gardi wanda ya kamata ya yi amfani al'umma ne ba shi amma sai ya kasa amfanin kansa yana rafka ne sai ya zama ya tafi jeji ya kamo dan abin nan kanari ya kera dan gida yana irkira shi yana yawo da shi ya daura a bakin shago ko a bakin a gida dan kanari a siyasin shi ne dan tsuntsu wanda zai markeji yana kulawa da shi saboda tsabar bai da abin da zai kula da shi akwai irin su ko babu tsaban ya kana ya gafala wai shi ya bar hidima wa addini ya koma hidima wa dan tsuntsu wanda yana da uwatar wanda za ta mai wannan ta mai gida ta mai komai amma kai wai sai ka je kai ka dauko shi ba saboda tsabar fawai rashin aikin yi ne an rankana kawai an zama gafin to siya shine wato ƴaƴan tsuntsaye gashi na sama ma ya ce ma bana tu tsairi ko shine siya ka bar bin irin wayannan rafkanan wanda ba su da aikin yi suke nemo wannan shiriritan suna irin wannan abubuwan akwai su wani za ka ga wajen biyar yake da su ma ya daddaura ya man makala keji keji haka yan tsuntsu ya je ba zai je hidiman addini ba amma zai je da ya nemo wannan ya nemo wannan kawo dan tsuntsu to ka bar bin irin wayannan mutane in dai halin mutum irin wannan macca ku kenan ai yana tuna ma dai maganar farko zar'in ba a sabi siyaƙi kamar bin ma'abota wato gafara tarafkan tarafkan ya ce to in ka bar bin su kamar an tambaya to me zan yi ga ta mai littafi me zan yi in na bar bin su ya ce alaika bi sunnatin fi kulli hali wada an kalbala la tawakkara alaika bi sunnatin na hore ka na lizinta maka lallai ina rikashe ka da bin sunna bin tafarkin manzon Allah kenan sallallahu alaihi fi kulli halin a kowane ne ka samu kanka ka san me yace ma kuwa wannan baitin ka san me yace ma a lisanul hali ka nemo dungurungun din 24 hours of rasulullahi sallallahu alaihi sai ka ta imitate shine abin da yake ce ma kenan alaika bi sunnati fi kulli alin din nan in ka je ka samu malamai suka koya maka daga shida ko zuwa shidan gobe mai annabi yake shidan safe zuwa zuwa shidan safen gobe a cikin tsakanin nan gaba ɗaya mai manzon Allah yake fi kulli halin din kenan a kowane yanayi to ka samu na kwana ɗaya sai ka duk kwanakin ka suka da haka kaga sai kan kai ne mai mabiyin sunnan gaskiyar ke shi na rika bi sunnatin fi kulli hali na rika sheka bin sunna a kowane ne ka samu kanka to 24 hours of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka duba dan in ka fara in daga dare za ka fara zuwa rana ne sai ka duba daga daren kuma wani lokaci daga sallar isha'i da yake kenan ko an ce yakan zo ya tara iyalansa cikin gida sallallahu alaihi wasallam ya zauna a ta fira ta taɗi tsakaninsa da iyalansa kowace a bada dama sai faɗi abin da take so a yi taɗi a yi sai an gama hira tattaunawa da su a ɗakin duk wacce ake da kwana nan za a zauna a tattauna tattauna in dare ya yi sai ya sallame su a yi addu'a ko wacce ta tafi ɗakin ta to kaga yana mutunta su ke yadda aka zauna ɗakin gobe kuma ɗakin wance za a je ita ma tana da daraja kenan wancan ma jibi ɗakin da za a je dukkan su matan sa tara ko kuma mu ce goma sha ɗaya kai dukkan su duk da ma biyu sun rasu tara ne suka suka ga wafatinsa so haka yake yi bayan nan in yazo zai zauna kan eh, zai in har zai iltijai zai kwanta akwai abin da yake yau da na na yau daban na gobe daban saboda ab- ya faɗaɗa mana lamarin kar ya kuntata wani in ba zai iya wannan ba zai iya wannan wurin tashi da wurin kwanciya akwai addu'an da yake yi Eh, nan alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi al-masir wancan kuma alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur nushur da masir ne kawai ke bambanta ko amma hakika akwai wanda yake tsawo wanda ya kamata kuma shi za a rika duk ya din yazo zai kwanta yana cewa bismika rabbi wa ba'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha fa in arsaltaha fahfafha bima tahfazu bi lisanihi ya kwanta sai ya karanta ayatul kursi marra daya ya karanta nasu da falaki uku uku ul huwallahu ahad uku ya karanta تعويذات أعوذ بكلمات الله التامات إن من قبل يكاد وشر ما يكون حمد الشياطين أعوذ بك بأن يحضرون أكو سأعوذ بكلمات الله التامات من شر الشيطان وهامة ومن كل أن لامة أكو سأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أكو da sauran da abubuwan da sayyidina rasulullah yake sannan in ya tsakiyar bacci ya koyar mana da cewa idan kai mafarki idan mai- na farin ciki ne to ka zantar wa ɗan uwa washe gari ka jiya na yi mafarki kaza kaza kaza kaza wallahi da na yi mafarki na je saudiya a na yi mafarki na yi aure a duk abin da ake so bai kyau da bai daɗi ha na yi mafarki na zai mota kawai a a ikon allah kaza kaza to wannan ka zantar in ji manzon allah amma sai kai mafarki ka kashe wani misali ko in dai mummunan mafarki da annabi ya hana faɗe shi to kai daga kai sai shi kai ta istighfari kuma ka roki Allah ya tsare ka da wannan in mai kyau ne ka faɗa kawai yace in mummuna ne daga lokacin da kai mafarkin annabi yace ka ce alham- eh, Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu Allah ina roƙo tsari ina neman tsarinka daga sharrin abin da na ganin nan sannan ya ce in a gefen dama da kake kwance lokacin da kai mafarkin ka farka daga mafarkin to ka kwanta ta gefen hagu ka- ka canja wurin kwanciya in a gefen hagu da kake kwance ka canja ka koma gefen dama wannan duka ba haka yake yi kai yadda yake yi yadda ya ce ma din. sannan kuma ka tashi ka yi ibada cikin dare sannan iya dai ƙarfinka in an kana farkawa abin da yake cewa shine alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azinani bi dhikrihi سبوه قدوس ربنا آه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبوه قدوس ربنا رب الملائكه والروح شكرا wannan shine addu'an tashi da yake ko alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur amma dai wancan din ya fi. wancan da na faɗa alhamdulillahi allazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi dhikrihi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir subuhun quddusun rabbuna rabbul malaikati war ruh idan yayi shi sannan yakan ce inna fi khalqi samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار har zuwa ƙarshen wannan sura ɗin ta Ali Imran ya yi lalina mana sujudu sabiru rafitu ko wattaqullaha ala annakum tuflihun ha zuwa guda yake karanta wannan karatu duka yana yin sanya in ya farka sannan ya koyar da ka face ko ba majina ka face sau uku wannan koyarwar sa duk abun dare ba in an farka ka face sau uku kuma ka gyara murya so daga nan zai tafi masallaci in yayi alwala zai je masallaci daga nan da yake bibi me da me yake daidai da tafiyansa daidai da yadda yake kallo in yana tafiya daidai da mu'amalarsa da jama'a daidai da ya yake in an zo masallacin shi yake limanci a ba in an sallame yakan juya kan dan juya ta gefen dama kaɗan amma ba duka ba da ke juya hakan da jama'a sai zai bayani shi ne ma'anar mai risala da yake kaɗan juya ɗin nan kaɗan kaɗan amma kaɗai faɗi allura ka jawo garba ran mutane sannan iya gama ya dan an gama abin da za a yi salatu salatu da sauransu ma'aiki alaihi salatu wasallam ya kan kishin gida a masallacin haka yakan yi haka ba an ce ba ka yi kuma ka ji kenan ka kama bacci ba aiki yake yi har rana ta fito yakan dan kishin gida to kai ma ka yi sunna ne alayka bi sunnati fi kulli halin kowace juma kuma ya sunnanta ne yanke farce da aski ya sa tsofaffin mu na Allah ya saka musu da alkhairi ko ba gashin tsoho lutiyo za ka kawai wanzamin kullum sai ya zo juma a kwalkwale a sake kwalkwale ba sashi ma a sake kwalkwale ba sunna ne aske ran juma a yanke farce kumba ko shi ma sunna ne kai suna da yawa abun hedai wata rana kawai mu yi wani abu mai kama da wannan gaba ɗaya mu dubi 24 hours din abubuwan da yake yi so sai mu yi karatu a kai kai ba su suka kala kala to irin wannan saboda sai mutane su yi kokari su ta imitating shi na alaika bi sunnatin fi kulli hali kowane yanayi akwai yanayin da kullum ana tare akwai yanayin da tasowa ke irin tafiya in annabi zai tafiya ko in zai hau abun hawa subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wannan shine addu'a da in ka gama hawa za ka yi kafin ka hau in ka zo ka ce bismillah mujriha wa mursiha aya ce ko aya ce ta qur'ani bismillah mujriha wa mursiha in ka gama zama zaman dirshin a tsakiyar dabba ko kan motan ko kan mashin din ko keken ko jirgin sai ka ce subhanallazi sakhara lana hada وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون آية القرآن يا شيخ شيء سنة تأفرع أبرد ko kanan dai ga shi nan abubuwan misali sai mun samu dama da insha Allah mu zo mu karatu kan irin wannan da alaika bi sunnatin fi kulli halin wada'an kal malalaka kabar nauyin jiki wurin bin sunnan manzon Allah in an ce ma ga yadda yi to kar ka yadda kaga ake yi ba wanka da yadda wani yayi yadda yayi zaka nema wada an kalma lalata ka bar nauyin jiki don yawanci wasu nauyin jiki zai hana su yi an ce gashi in an ka farka din ga yadda zaka ga da zaka sai yana bacci ya ce har ha annabi zaka yi zoro shi yake kai ka canja gefen da kake kwance ko wannan addu'o'in da ake ka zauna ka yi su tukunna nasi uku falaki uku ka karanta kul huwallahu ayatul kursi wane ne wane ne duk kana so ba a hannunka in ka gama annabi ya ce ka shafa a jikinka iya inda ya samu duka jikin ka shafa hannayen naka haka kai ga wanda na ce mujarradin zuwan ka kai kai sufa ka fadi kan gano shi kenan magana ya kare kai ka haba shine a irin ka ne ake cewa eh, eh, wai eh, ibadatu eh, ibada- naumul alimi khairun min ibadati jahilin ko jahili ya kwana sallah ya hana idon bacci malami ya kwana min shari to nashin ya fi baccin nasa ya fi na jahili ibadan jahilin nan da ya kwana yi asari ne yana nan yana rubuce asar ne so saboda malami yana bin ka'ida kan ya kwanta in ya dan farka cikin baccin ba akwai ka'idodin da aka ce yana yin su da yake a bisa sani yake yi sai a bashi ladan wannan abubuwan kai kuma ka kwana shirgan salloli da abubuwa babu jahilci duk a yayi katutu a aiki sai a je mayar ma da kayanka wada an kalma lalata lalle ka bar nauyin jiki gurin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattarahi ka bar lalaci kuma attarahi yace ma atababu ko a sama shi da lalaci kenan ka bar lalaci ga barin ka shi yasa shehu mu shehu ibrahim ya gaya mana halinsa kullum muna tawaitawa ko idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'id yace ko kuma kai da kake jin magana ta kai kuma a wa- a cikin sayrul qalbi yace maka tamashak bi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu wal mu'dathatu falala an gama ai ya gaya ma halinsa ya gaya ma kai kuma yadda za ka yi kai ma abi sunnan manzo Allah gam a kankame mai a rike gezansa duk inda yayi ai inda ya tsaya kuma ka tsaya na kar kai ta kauce ka ce kai dan iya yi ne ai ba kai shi ne mai yazo da addini baka fi sani abin da ya kamata ba da ka wada hankan malalata wato ka bar nauyin jiki wa tarafi da kuma lalace kasala kenan Yo. فكيف تنال في الدنيا سرورا متى تمرا تقففك الفراخ harafinku kawai baitinku go ita fa kaifa tanalu fi dunya sururan ta yaya zaka samu anan duniya zaka samu sururi farin ciki anan duniyar naka ina zaka samu farin ciki mata ta mara duk lokacin da rashin lafiya dan taba ka ta kafihu sai ka rika karkarwa kalfirafi kamar wani dan sako irin ya'yan da aka zo aka fata yanzu yanzu din na kwai dan tsuntsu irin ko baru hakan nan in an fata shi ko kuma ko da dan kaza ne ai ai guduna ta mulu to haka wani in rashin lafiya ya kama shi tsoron mutuwa sai ka kar oyo oyo oyo oyo oyo oyo haka haka zai sai alqur'an akwai irin su ina za ka samu nutsuwa da mu- farin ciki a cikin zuciyanka da ka tsara rashin lafiya dan taba ka kai raki kana karkarwa tar ta ido shine ka ji ka fito ko tar ta ido haka ya sa masa sama ko ka ido ai tar ta ido rawa karkarwa akwai wani ma'ana uku in kun tuna diwani sayrul qalbi mun karanta ko a ba sayrul qalbi man afwan tafsirul rusuli ne ina ji ko a karatun mu na baya mun karanta raurawa aba yanzu ba ku tuno ba ha da an yanzu salma cikin wannan harafin ne bi zikirin lalli ta'arufu adiya hizzatun lada zikirhi wal qalbu sara muqattala akwa kenan dai ta'arufu adiya ta'arufu zuciyata tana raurawa in an kira shi in an ambace shi manzon Allah kenan ta'arufu ko to kaga nan kuma tarta'idu duk ma'anar su daya takan ifu duk ɗayan raurawa karkarwa dinuki dingon duk lokacin da rashin lafiya dan taba ka kawai sai sai sai ka rika karkarwa kamar dan shila kamar shi ne kira eh yana nan a hadisin muslim ko wani sahabi wani ya yi rashin lafiya sanda ya dawo kan iraq hadisi muslim ne, ya ya zo da wannan lafazin kalma sai wani ba ingil ba shalum fetu ba ingil shalum fetu ya dawo gaba ne ya kare sai yake addu'a Allah ka gaggauta mutuwa ta zo ta dauke ni shine annabi yake hanawa kar mutane su riga eh Allah shi baya gaggawa da gaggawa wani inna Allah la yasta'jilu bi isti'jali ahadikum ko haka annabi yake yace Allah baya gaggawa da gaggawa wani don kawai wani ya zo yana ta kisan kai yana ta barna a bayan kasa kai kai ta ce Allah ka gaggauta kashe shi oh ba ruwan sa da kai ba aiki ka yake ba shi Allah ba ba aikin ka yake ba felle don kana sauri sai an kashe wani a kashe shi wataƙila wani sai ya sai ya ki tafiya masu masu imani su ta tafiya su bar shi ba ga shedan ba a duniya kuma da kai shedan lalacewa ne amma ga shi nan har yau wannan ya mutu limanin gari kaza ya mutu waliyi kaza ya mutu kai annabawa su mutu sun bar su iskanci ne a duniya ba wanda ya kai shi a ga shi ne Allah ya bar shi yana ta ma sha'ansa da ya ga dama ga Fir'auna nan annabin Allah annabi Musa ya addu'a Allah ka halakar da shi Allah ya ce na yarda amma san ta kai shekara 40 ko atishawa Fir'auna bai yi ba ka san an yi atishawa ka ko wani abu da ya faru ne an yi shi don nan lafiya ta dawo kenan to ko atishawa bai yi ba bai taba ko ciwon kai bai ba shekara arba'in kuma da yin addu'a nan da Allah ya tashi lokacin yayi kuma tunda ba ya saba alƙawari da lokacin yayi kuma sai ya kama shi da abin da yafi komai laushi shine ruwa duk girman kansa ne da haka yan uwa kar mutum ya zama mai raki in rashin lafiya ya kama shi ba halin mutanen kirki bane rashin lafiya Allah shi ya daura ma ka hakura mana akwai wanda taba kwanan ka bai kare bai mutu da za ka yi ta yi wa mutane raki an kan wani akwai irin su akwai irin su ya tada hankalinsa ya tada mutu ya tara mutane na to zai kan to ina rashin lafiya to ga alama zan tashi ba ga alama zan tashi ba to kaza kaza kaza kaza a'a in har ka fahimci zaka mutu ma to abin da ake so karkata da hankali ka tada hankali kam ka san kai mugu ne kenan nan in ka san kai alkhairi kam me kake tsoro imara an aike ku ku je kasuwa ku sayo kaza ku sayo kaza ku sayo kaza wannan sai je ya sayo ya je ya sayo nama ya more ya yi masha a ya ci kudin da aka yi kudin aikan ba ya sayi nama ya sayi kayan sha ya ya cika cikinsa ya wasu kuɗin ma tsabar yana galgalci suka faɗi wannan kuma ya siyo abin da aka saka shi lokacin da yake cin daɗi wanda yana kallo kam yaya yana morewa ko to sai an zo koma gida kuma ba yaya ba zai koma da sauri ba confidentially with confidence zai koma to kuma da aka yi magariba yana lablabti yana bin gindin katangan mutane don haka mutumin da mutumin banza a wurin zuwa lahira in ya dan tabu in yana ganin alaman tayin ne ya tafi a lahira to ya san aikinsa to gaba ya fi hankali ya tashi ta kakarwa yana tsoron mala'ika in zai same shi ya za a kare ya za ka samu nutsuwa a duniya ba ta tarar ta kafci dukkan da raki raki to Allah ka kiyaye mu muna da sauki to ba halin kirki bane a kiyaye a ya goje in damuwa ta same ka kai kokarin boyewa tsakaninka da Allah ba wai zaka zo kai taraki kana mutane in sun zo kai ka kalli mutane ga akar ruhuki gon yanzu tafiya barku kaza kaza to waye ne rauna kai ba za ka tafi ba dan ba za ka tafi kaga ko kai kuka ko kai ihu ko kai tsalle ko kai ya sai ka tafi in tafiyan ne bayan da don haka kawai ka sake kawai kai normal in tafiyan ne ka tafi a cikin ma kana sururi ya yi a kan kai ta da hankali kai ta wani hayaniyan banza wanda ba inda za ta kai ka kawai ka bi Allah ka bi manzon Allah ka so Allah ka so manzon Allah shikenan kar ka ji tsoron komai da bayan nan سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين